نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بقوي قوة الرجب جراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للي حدود أربعين شدة wanda ya dace da bakwai har yau dai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu 25 muna ci gaba a da yin karatu a cikin littafin arba'una haditha wannan shine darasinmu na 25 a cikin wannan masallaci na wannan makaranta a CS Burja ko kuma sai Ijide a nan garin Maradi To yau za mu tashi akan wato hadisi na 24. Malam ya ce, An abi zarri lil gifariki radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يتي أنا بذر أنكر واديسي لك أبو ذر الغفاري دان قبيلا غفار بني غفار رضي الله عنه الله قال مسير ده anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla cikin irin maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake riwayar su daga Allah mahalici mana wannan hadisin hadisul qudsi ne muna ganewa ko akwai alhadithun nabawi akwai alhadithul qudsi akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda lafazin shi da ma'anar shi daga wurin annabi ne shi kuma hadisul qudsi lafazin shi daga annabi ne amma ma'ana daga wurin daga wurin Allah subhanahu wataala take muna ganewa ko shi kuma bambancin shi da alqur'ani alhadisul qudsi alhadisul qudsi ba a ibada da shi shi kuma alqur'ani ana ma'ana baka karanta alhadisul qudsi cikin mi cikin sallah duk da zancen Allah ne ma'ana maganan Allah ce amma manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta da da lafazin shi amma lafazin daga wurin Allah subhanahu wataala yake saboda ka ba za a ibada ba ka zo ka ce Allahu akbar ka ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi saboda maganan Allah ce ba hakan وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم domin mai shi ba ƙur'ani ba ne amma dai kuma zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala ko bambance bambance ba za mu tsaya mai bayani kansu ba zai ci gaba da karatu ya fi annahu qala lalle shi Allah subhanahu wataala ya ce ya ibadi ya ku bayina nan Allah subhanahu wataala yana kiran dukkanin bayi ne gaba daya dukkan bayi kowa da kowa da mu'minai da kafirai yana kiran kowa da ya zamanto mutumin kirki inni lalle ni Allah haramtu zulma na haramta zalunci zalunci shine dora abin da ba wurin shi ba ko hana mai haƙƙi haƙƙinsa lalle ni na haramta zalunci ala nafsi ga kaina ma'ana ni da kaina Allah subhanahu wataala na hana kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci a tsakaninku haramun ne haramtacce ne ba da kyau muna ganewa ku wala tazalamu mana Allah subhanahu wataala yana cewa bai kamata gare ni ba bai halitta gare ni in yi zalunci saboda ka zalunci korarren abu ne a cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala abu ne da ba yiwa ayoyi da yawa sun faɗa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa ma zalamahum Allah wa ma zalamnahum ga nan da yawa Allah baya zalunci duk abinda Allah ya daidai ne ko dai falala ko ya adalci haka Allah subhanahu wataala yake saboda haka bai dace ba a ga Allah subhanahu wataala ya zalunci saboda sarki ne adali cikakken sarki ne wanda yake da cikakken adalci inna Allah ya'muru bil adli Allah yana umarni da ayi adalci adilu huwa aqrabu lit taqwa kuma ku yi adalci shine mafi kusa ga jin tsoron Allah ina ganewa ko wala tazalamu saboda haka ku bari zalunci ma'ana kan wani ya cuci wani tsakanin ku ku mutane wani ya bar cuta wani wani ya bar rike haƙƙin wani wani ya bar babakeri wani ya bar dabaru irin na wayo na azanci domin ya cuci bayan Allah wannan baya da kyau ku bar zalunta junanku ku yi ma junanku adalci ku so junanku ku taimaki junanku ku rungumi junanku saboda haka wannan yana nuna cewa zalunci ba da kyau zalunci ba da kyau kowa ke shi sai Allah ya karya shi duk wanda ke zalunci sai Allah subhanahu wataala ya karya shi sai Allah ta'ala ya ya watsa lamarin shi sai Allah ta'ala ya kawo karshe shi duk wanda ke zalunci ko talaka ne ko mawadaci ne ko mai shugabanci ne kowa yana zalunci ba wai sai su masu shugabanci ba mutum yana yi zalunci cikin gidan shi ya zalunci yaran shi ko yana sa abinci ko yana sa abincin da ya kamata ya basu agaji ya dai ko tsaro za kai ya ibadi Allah ta'ala ce ya ku bayina kullukum dukkanku ballun batacce ne ma'ana kowa cikin ku batacce ne illa man hadaituhu sai dai wanda na shiryar da shi fastahaduni saboda haka ku nemi shirya ta ahdikum ni kuma zan shiryar da ku mana dukkan mu wato mun zo duniya ne ba mu san komai ba Allah subhanahu wataala ne ya nuna mana komai Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne ya fitar da ku daga cikin cikunnan uwayenku mata ba ku san komai ba جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah ya sanya muku ji da gani da zuciya ta fahimta domin ku gode ma Allah. Kuma Allah ta'ala ya ce, Wallazi qaddara fahada, Allah dai wanda ya kaddara kuma ya shiryar. Kuma Allah ya ce, Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Lalle mu ne muka nuna ma ɗan adam hanya, ko dai ya zamanto mai godiya ya bi hanya ɗin. ko kuma ya zamanto mai butulci ya ƙi bin wannan hanyar da muka nuna mashi. Wallah ya ce wa hadai na hun najadai mun gwada ma dan adam hanyoyi guda biyu na alkhairi na shar. Ma'ana dai kowa batacce ne Allah subhanahu wataala ne yake nuna mashi yake nuna mai shari'a. To shari'a ga hannun Allah take. Ko? Yawwa, domin Allah subhanahu wataala ya ce inna rabbaka huwa alamu man yadhillu an sabili wa huwa alamu mutadin. kuma Allah subhanahu wataala shine ya di man yasha wa yudillu man yasha shi yake shiryar da wanda ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama ya shirya kuma shari'a Allah kana biyu ce akwai shari'a ta bayani akwai shari'a ta dacewa shari'a ta bayani ita ce wannan wanda muke yi annabawa Allah ya ba su su yi manzanni Allah ya ba su yi mabiyan annabawa Allah ya ba su yi waliyai salihai malamai duk suna yin shari'a ta bayani ma'ana su gaya ma sakon Allah in kana da rabo sai ka ɗauka in ba ka rabo kuma ka yi watsi da abu domin me wanda ke sa ka samu rabon ka yi aiki da shari'a shine Allah to wannan ka samu rabon shari'ar da aka yi bayani ka dace ka bar wani aiki na sha da kake yi Allah ne ke taimakon ka akan Kuna ganewa ko? Kaushe yasa Allah ya kore mu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baka yi shiryar da wanda ka so ka shirya. Laisa alayka hudahu. Shiryar da su ba akan ka yake ba. Walakin Allah ya di man yasha. Sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Misali, mutum ne mashayan giya. Ka zo ka karanta mai ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan. Cewa giya kasamta ce aikin shaytan ne ba ta da kyau. me ita dan wuta ne in ya mutu bai tuba ba wani duk bayanin da zaka mashi in Allah ya tashi shiryar da shi ne sai Allah ya sa ya karbi magana in kuma Allah ta'ala bai tashi shiryar da shi ba sai ka je na mai da ma martani ya ce ai ba ni kadai ke shanta ba muna da yawa ai dai kana gabas yana yamma kuma gaskiya kake gaya maki to haka wani aiki da baya da kyau daga cikin mugayen ayyuka ko shaye-shaye ko sace-sace da matasa da sauran mutane suke yi. Ka gaya mai cewa Allah ta'ala ya haramta sata wa sari ko sari katu faƙaƙwawo a idiya kuma jaza'an bi ma kasaba na kalan min Allah. Barawu da barau ne Allah ya ce an kama su sun saci abin da ya dace abin da ya kai nisabi to a yanke musu hannuwa. A gani nan ma sai ce ai suna da yawa barayi. Ina shi ma ne aka gani. In kuma Allah ya so shi da shirya sai ya ce wallahi haka nan. shi bai taba ji wannan aya ba gaskiya daga yau ya bar sata saboda mi Allah ta'ala ya taimake shi akan ya karbi wannan maganar da kamashi to shari'a ne kana bi ce akwai ta dacewa kuma akwai ta bayani ta bayani malamai za su su gaya maka sakon Allah in kaga dama ka dauka in kaga dama ka ki dauka su dai sun sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora musu don haka Allah ta'ala ya ce dukkan ku batacci ne sai dai wanda na shirya da shi saboda haka ku nemi shirya ta ni kuma zan shiryar da ku haka mutu shi yasa kullum muke roƙo Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka ƙara shiryar da mu ka ƙara tabbatar da mu akan shiriya bisa wannan tafarki ne kake kullum roƙo Allah muke saboda mi saboda mai shirye shine Allah Allah ya kare shirya mu ya kare tabbatar da mu akan shirya ya ibadi Allah ta'ala ya ce ya ku bayina kullukum ja'i'un kowa cikin ku mayunwaci ne illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi dan da na ba shi abinci fastatimuni saboda haka ku dauko ku nemi abinci a wuri na ku nemi ciyarwa ta ut'imkum ni kuma zan ciyar da ku wa huwa wa huwa yut'im wa la yut'am Allah ne yake bada abinci shi ba a bashi abinci to saboda haka dukkan mu nan kowa da kowa da abin da ka ci da abin da ka sha da abin da ka yi amfani da shi a cikin rayuwarka Allah ne ya baka wannan fadakarwa ce akan wato tsananin bukatar mu zuwa ga Allah da kuma gajiyawa mu daga ainihin jawo mu kanmu abin da za a yi amfanin mu ko kuma ture mu kanmu abin da za a cutar da mu sai mu sai in Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuna ganewa ko yawwa wannan duka yana nuna cewa lalle mu mabukata ne gashiyayyu ne ba mu iya komai sai da taimakon Allah abincin da muke ci mu bar tunanin muke samu ma kanmu shi muke ba kanmu shi a'a Allah ne ke ba mu Allah ne subhanahu wataala yake ba mu abin da za mu ci abin da za mu sha saboda ba wani kokarin mu bane taimako ne na Allah subhanahu wataala baga wani yana kokarin ba bai samu ta kokarin bai samu ya ta wahala ya ta yawo ya samu ko ba haka ba wani gatari yake ratayawa ga kafa da shi ya ta yawo ba ya samu don ma ya samu za ka ɗa abin da ya samu bai kai kawo ba ga wahala kuma ga yan kuɗin kaɗan wani ko bai sha wahala ba yana can sanyi na bugun shi ko ina bai ce ba cikin daɗi kawai kuɗi na ta zo mashi ana ta tara sa ka yana cewa ai maza kai su banki ka su zo su kamu na kwancin shi na ta zuwa ana ta kawowa dan da na abu goma yawa kaya kaza muke so irin kaza akwai sai ce akwai su guda nawa kuke so dan dubu muke so akwai a kawo kuɗin a ɗauki kayan a kawo kuɗin a ɗauki a ta shiga da hice na kwancin shi a mazane na ta matsa abin da yana kallon antani a ruwan shi kuma na can na ta yawo cikin rana bai samu kaga wanda yake nuna Allah ne mai bada ba ba wahalar mutane ba Allah ya kara ba mu Allah ya ci gaba da ba mu Allah kakka hana mu ya Allah ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukkan ku tubabbi ne kowa cikin ku tsirara yake illa man kasautuhu sai wanda na sanya mashi sutura fastaksuni to ku nemi sutura a wuri na aksukum zan yi muku sutura to kaga kenan wannan ma yana ƙara nuna mun kuma haka nan ne kowa ya zo duniya tsirara yake zuwa ko ba haka ba ba wanda yake zuwa da kayan shi duk matsayin shi duk darajar shi duk girman shi cikar shi shine ya zo haka din sintir matsayin shi na jariri zo ba ya da kaya ba wando ba riga ba komi Allah ta'ala zai ce to tunda ka shigo duniya duniya gidan rufin asiri ne ba gidan tsareci bane iyaye da ma sun riga sun tanadi kaya Allah ya taimake sun aje kayan ya sa maka sai a rufe maka jikinka a haka din ma kana dan kararin yi wasa ga tsarecin kowa zai zo ya ganka cikin suturarka da rufin Allah ne ya wannan fa daga nan kuma shikenan ka ci gaba da ranka Allah ya rufa maka asiri haka ma baka da rai ko ka mutu Allah ta'ala bai yarda a doke ka a saka cikin kabari haka nan tsirara ba sai an sa maka sai an ma wanka an fesa ma turare an yayyafa ma turare an sa ma sutura irin wadda ta dace da kabari ba mai tsada ba yara kabari ba a sa mai kaya masu tsada saboda wa za ya gani ta sa maka masu arha saboda ƙasa ce za ka kwantawa ko tabarma ba a shimfiɗa maka ƙasa bisa ƙasa ne za ka kwantawa domin mahaifiyarka ce ƙasa ita ce tushenka daga nan ka hito kuma nan za ka koma sannu sannu sai ka sade da ƙasa ta ɓace ka zama ƙasa dama kai ƙasa ne kuma za ka koma ƙasa muna ganewa ko to Allah subhanahu wataala ya ce dukkan ku kowa cikin ku tsirara yake arin tubabbe ne illa man kasautuhu sai wanda na sanya mashi sutura fastaksuni ku neme ni in ba ku sutura ni kuma aksukum ana nan ba ta da iyaka wurin Allah Allah ya kara mana sutura da rufin asiri Saura kenan sa kaya ba kaya mutum ya sa kaya ne mu sa kaya ba haramun bane ka nemi sa kaya da yawa ce kana da kaya da yawa ba ba matsala ba ka san kowa da irin rishin lafiyar shi kowa da irin bukatar shi makwabcin mai akwai ya sai kura kowa da irin bukatar shi duniya shi wani matsalar shi wannan ce wannan to shi kenan wani matsalar shi salula ya abin da yake so kullum ya taba shi tana kaucewa kullum sabuwa ce shirbi cutar rishin lafiyar shi kenan kullum duk kwana biyu sai ya shiga dan kasuwa babu wata sabuwa da ta shigo da dan kara kuɗi shi dai kullum ba ya san wani shi ta tsufa wani kuma sutura kayan jiki ne matsalar shi wani takalmi ne ciwon shi takalmi aljanin takalmi ne kawai wani kuma abinci kowa da irin abin da yake so wani kuma nama shi dai nama ne sadaka dan dan ka zama kana da ra'ayin abin da ba a so dai duk waɗannan abubuwa halal ne ba a son su dauke maka hankali daga abin da Allah ya halice ka saboda shi kuma ba a san ka zaki kallon mutane irin ra'ayinka in ba su ka wannan ra'ayin ba ruwanka da su ma'ana kai mutum ne mai jarraba kaya masu kyau duk wanda baka gani da kaya mai kyau ba sai ka zaki kyamushi Allah ba ya san irin wannan ɗabi'a. Ka rike ɗabi'a ka su ko mutane abin da ya sa wani za ka gan shi da kaya kajan kajan ba ruwan shi shi ba ya da wannan matsala irin taka. Kuma dole sai ya yi. Ke wani wani wannan irin wannan rigar ta maka ke burge shi kawai. Ba ruwan shi da wata shadda ko duk ba ruwan shi da su. Dai kawai ya sa kayan larabawa. Shi cutar shi kenan. ba kowa da irin abin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi kaga su laraba ba ruwansu da kayan mu amma mu mun jarrabu da kayan su yanzu kaman kaman kasashen larabawa ina matsayin malami a ganna da kayan wata kasa ganna da shadda da brode ai ba yi ba ba ma ka yarda da an rike al'ada ta tasu ta kasar su makaga mun ba mu Wallah ya azurta mu mu bakaken wata da tawalu ba mu kayan kowa sai musa inde ba saba ba Allah ba inde inde ba su kayari na na na tsareci ba ba mu sai musa abu mu mun huta kaga akwai dadi ka zanki canzawa amma ka rike kaya kullun iri ɗaya kullun wani riga kullun riga ka fara ce ba a gane guda gare ka ko suna da yawa. Ana zai laraba kullum wala ne, yanka masallacin tas, zai laraba ne za ka wuri ya haske fararen kaya ne kawai. Allah ya samu dace. Ya ibadi, ya ku bayina, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Lalle ku kuna yin laifi, kuna ta kuskure, ma'ana kuna aikata zunubi dare da rana. wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina yin gafarar zunubai baki daya kaji cikar dan adam shine yayin zunubi amma kuma kara cikar shi kuma ya roki Allah ya gafarta mashi abinda Allah yake so gare mu kenan muna laifi da daddare muna laifi da rana laifuffuka daban-daban kowa da irin laifin da yake aikatawa wani ya shirka Allah kare mu daga shirka wani ya kafirci wani ya munafici wani ya sha wani abu ko giya ko shayi shayi wani ko ya bi mata ko ya bi maza wani ko ya yi cuta ko ya yaudara ko ya damfara wani ko ya ci haram wani ko ya kama karya ko ya dandiya ko ya tara ko ya kashe mutane ko ya zaki buge mutane ko ya sata kowa dai da irin laifin da yake aikata ma Allah to Allah subhanahu wataala yana so gare mu mu nemi gafarar shi wa ana aghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce ni kuma ina yin gafarar zunubai ne gaba ɗaya dukkansu ina gafarta su zunubi komai yawan shi in ka tuba Allah subhanahu wataala sai ya fi maka yawan shi Allah ya ce ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda suka yi laifi ga kawunan suka wuce iyaka ku tuba ku dawo kada ku yanke tsammani daga samun rahmat inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah subhanahu wataala yana yin gafarar zunubai baki daya kada ka mutuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma Allah subhanahu wataala ce ni kuma ina yin gafarar zunubai kaf din su gaba daya astaghfiruni saboda haka ku nemi gafara ta aghfir lakum ni kuma zan yi muku gafara ya ibadi ya ku bayina lan tablughu durri ba za ku iya kaiwa ga cutar da ni ba fata durruni ballantana ku cutar da ni din mana ba za ku iya abin da za ku cutar da ni ba babu abin da za ka yi ka cuci Allah sai dai ka cuci kanka haka Allah subhanahu wataala ce ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum gabanin wannan Allah ya ce innal ladhina kafaru إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا lalle waɗanda suka fanshi kafirci da imani kansu suka cuta ba su cuci Allah subhanahu wataala da komi ba to da haka kenan shi Allah da abin da kai mara kyawu ba shi ka cuta ba ba ba za ka zo kana rishin kunya kana rishin arziki ba kana rishin ladabi da biyayya kana ga kaman Allah kake ba haushi Allah za ka mu haka nan kanka kake ba haushi baka cuci kowa ba sai kanka amma Allah subhanahu wataala ba wanda ya sai cutar da shi walan tablughu naf'i kuma ba za ku iya kaiwa ga amfanar da ni ba kai wani abu wanda ni zan ci amfanin shi ba fatamfa'uni ballantana ku amfane ni babu abin da za mu yi kuma wanda za mu yi ya amfani Allah ko me muka yi mai kyawu wanda Allah yake so to kanmu ne muka ceta kanmu muka amfana amfanin zai dawo ne gare mu ba ga Allah subhanahu wataala ba Allah fa cikakken ba cikakken malici ne baya bukatar komai ga kowa ka da abin da kai wanda ya sa aka to kamar gwandaki kamar kuri da takamar cewa kayi domin kanka kai ma shi Allah abin da ya alkawari in kayi wannan abin da ya sa kai rubuta maka lada in ka mutu a kan shi cewa kai mutumin kirki ne ya kai ka gidan aljanna kaga da amfanin wane ne naka ne ko nashi naka ne ba nashi wani dan haka babu wani abu da za kai wanda za yi amfanin mahalicinmu Allah subhanahu wataala sai dai abin ya amfane ka kai kadai saboda haka Allah subhanahu wataala ya ƙara cewa ya ibadi ko ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce mutanenku na farko da mutanenku na ƙarshe mana farkon duniya tun daga farkon duniya tun daga babanmu annabi adam alayhi salam har zuwa ƙarshen mutunan da Allah ya halitta a duniya gaba ɗayansu wa insakum wa jinnakum da aljannunku da mutanenku gaba ɗaya da za ku taru mutanenku da aljannunku na farko da na ƙarshe kanu da za su kasancewa ala atqa qalbi rajulin ala atqa abusa mafi tsoron allan qalbi rajulin zuciyar wani mutum wahidin ɗaya minkum a cikinku ma'ana da mutanen duniya da aljannun duniya gaba ɗaya za su zamanto dukkan tsoron tsoron Allah kamar zuciyar mutumin da ya fi kowa tsoron Allah wanda ya fi kowa tsoron Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa da kanshi amma ana akhshakum lillahi wa atqakum lahu ba na fi ku tsoron Allah ba da Allah ya fi kowa tsoron Allah to da ce kowa zai samu zuciya mai kyawu irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma za da zalika fi mulki sha to da wannan bai kara komai cikin mulki na ba duk ku zan mutanen kirki mutanen duniya babu wani abu da zai karuwa mulkin Allah cikakke ne ba wani abu da za a kara shi ya riga ya cika tun ba a yi ka ba cikakken mulki aka zo aka yi ka yana nan cikakke kuma za ka tai ka bar shi yana cikakke ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku kanu sun zamanto ala afjari kalbi abu sa mafi fajircin zuciyar rajulin wani mutum wahidin ɗaya minkum a cikinku a samu wani mutum wanda ya fi kowa zama kangararre lalatacce mugu wanda ya fi kowa mugunta wanda ya fi kowa kafirci ya fi kowa zama mushriki ya fi kowa nisa da Allah ma'ana da mutane za su zamantowa kamar shaidanu suke kamar shaidan babba iblis a ce duk mutanen duniya da aljannun duniya zuciyarsu irin ta iblis ce ai ka san ya fi kowa kafirci ko shi ne shugaban kafirci duk wani kafiri iblis ne uban shi shi ne kakan shi to a ce duk mutanen duniya za su zama kamar iblis shaidan ma na kasa dalika min mulki sha' da wannan bai rage komi daga cikin mulki na da wani abu ba kaji kenan duniya da lalace mutane da aljannu duk kowa ya lalace ya zama lalacewa shi irin ta iblis wanda Allah zai ce mai kaya bai ce ya ki baye da koma yana ja in ja da shi da Allah mahalicci shi to a ce mutane duk su koma haka nan da mulkin Allah bai rage ba Allah yana nan sarkin sarauta yana nan da cikakken mulkin shi babu abin da muka rage mashi ko mu yi ko kan mu yi ba za mu kara ba za mu rage mulkin Allah subhanahu wataala da komai ba law anna awwalakum da ce na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da kuma ainihi mutanen ku da aljannun ku wa jinnakum qamu da za su yi tsaye fi sa'idin wahidin a cikin farfajiya fili guda fasaluni sai su yi ta zuwa ɗaya bayan ɗaya ko su roƙe ni gaba ɗaya su ce ga abin da suke so su yi baki ɗaya fa a'taitu kulla wahidin sai in ba kowane mutum mas'alatahu abin da ya roƙa kowa wannan ya ce shi mulki yake so wannan ya ce kuɗi yake so wannan ya ce lafiya yake so wannan ya ce aure yake so wannan ya ce yana da tabi yake so wannan ya ce yana da tabi ta uku yake so wannan ya ce yana da ta uku ta huɗu yake so wannan ya ce shi auren yake so auren ya mai wahala wani kuma ya ce gida yake so wani ya ce aiki yake so wani ya ce mota yake so wani ya ce kamfanin nuka kowa ya faɗi bukatar shi wani ya ce shi zunzurutun kuɗin yake so ya gansu ga su nan ɗarmi ɗarmi na ƴan goma goma ga su nan malalan ƙasar garinsu in cika mai ɗakuna kowa Allah ya bashi abin da yake so da Allah zai haka ma na ƙasa zalika mimma indi Allah ya ce to da babu abin da zai ragewa daga abin da yake wuri na na arziki illa kama yanqusul mikhyatu sai dai kamar yadda ka san allura tana rage ruwa idza udkhila al-bar idan aka shigar da ita aka tsoma ta cikin ruwa aka tsoma aka hiddu allura to allura ba ko diga aka tsoma cikin ruwa ka yadda ba abin da za ta yi. Ko ta rage ruwan? Ƙarfe ne, rage ruwan. To da, da Allah ta'ala zai ba kowa, da ɓaɓa abin da zai rage, sau da haka Allah ba yana hana mu saboda ruwa ba ne, yana hana mu saboda hikima, saboda daɗinmu ne a ba wasu a hana wasu. In aka ba kowa to, wa za ta da wani, wa zai ma wani aiki. kana ga turawa turawa saboda daɗi ya musu yawa so ake a hana mutane aiki so ake a robo ya zanki aiki kawai daɗi ne yawa saboda mi saboda wasu ayyuka sun kai yanzu ana neman wazayinsu ɗan ƙasa mai wadata mai kome zo yana makwalau kashi yana makwalau gwalalo su maganan gwalalama da kashi da sauransu an riga ya zama ƙasan gari yake duk wanda kai kawai yana ta ya ƙasa ne gaba ɗaya ga galibin garuruwan su duk rarake suke duk kwalbati dai ƙasa da da ruwanka na wanka da na wankinka da na bayan garinka duk can suke tafiya ba ruwanka masanka kawai kai tsaye tana tafiya ne a ramin ƙasa ramin gari kai kawai da abin da kai yana tafiya can cikin gari don kuma akwai ramin da aka mashi zai tare can don kuma akwai da za a sarrafa shi baka ji wani ba da ya ga wannan ramin ya cikin su yan ƙasa ne fa da ya ga wannan ramin sai ya faɗa ya ce bari ya ga mene ne sai da ya wajen sati guda ba sai inda yake dan da ya shiga shi kenan ramuna ne ga suna hanyoyi ko ina ga suna tun yana kuka har ya kai hakura ba mai jin shi daga yaran leka ya ga yara mun suke kawai hanyoyi sun yawa sai ya bace rasa ina za ya koma sai inda ya zo ya ga hanya da ya zo sai ya ga kawai wani haske ne ya hasko ba hanya bace sai da Allah ya tashi ceton shi wata mace ta ce ta ji wani mutum na kuka kasan nan ɗan kwana-kwana suka shiga sai aka same shi wannan kwanaki cikin wari yake ta rayuwa ba ci ba sha ba da yake kwanan shi ba su kare ba to saboda haka da da Allah ta'ala zai ba kowa to babu abin da zai rage na mulkin Allah yana nan ba abin da zai rage na arzikin Allah da wadatar Allah subhanahu wataala sai dai yadda ka san in allura za ta rage ruwa in an tsoma ta cikin ruwa ita kuma ba za ta rage ruwan ba to mu ma ba za mu rage arzikin Allah da komai ba ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya amalukum kawai fa ayyukan ku ne ga sunan uhsiha lakum ina lissafe maku su, to abin da kai ana ƙilga maka ba, radda ka yi shi, lokacin da ka yi shi, a wurin da ka yi shi, a garin da ka yi shi, da ana rubuta maka, aikinka gaba ɗaya, tsallaka ana rubuta nawa ka yi, azuminka ana rubuta maka nawa ka yi a rayuwarka, zakkakan kana da kuɗin zakka nawa ka yi, salatin annabi nawa ka yi, alaihi salatu wassalam, hailala nawa ka yi, kabbara nawa kai a rayuwarka tasbihi nawa kai la haula nawa kai karatun qur'ani nawa kai so nawa kana sauke qur'ani wani rayuwar shi ya sauke qur'ani ya kai dubu goma kasa wanda ya ji daɗin shi tunda duk shekara sai ya wajen sauka ɗari uku wani ma duk shekara sai ya sauka ɗari uku da daidai adadin shekara kullum sai ya sauke qur'ani kaga shekara shekara uku sauka nawa kenan sauka dubu kenan ba haka shekara uku haka shekara biyu a dubu nawa wani ya shekara hamsin rayuwa kenan wani kuma rayuwar shi ko ɗaya bai taɓa yi ba ko ba ya da niyya kuma tahiya za ya lahira kaga gara a shirya sai ka zo duniya ka kuma baka taɓa sauke ƙur'ani ba To in ka yi sa'a kana son masu abin suna burge ka, kana fatan kai ma ka zama kamar su to shi kenan. Almaru ma man habba. Kana son mutane ranar kiyama sai Allah ya tada ka cikin hafizai. Kadiba ka ga da hafizai ne, ka ga halarar mana. Halarar duk gasunan su ne a shi. Me ya kawo ne cikin su? Sai Allah subhanahu wataala ya ce saboda kana son su. Allah ya tada mu cikin manyan mutane waɗanda Allah yake kamna. Tumma uwafikum iyaha ayyukan ku ne ga sunan ina lissafe muku su sannan in cika muku su ma'ana in kawo muku su yadda kuka yi su. Allah ya lissafe maka kuma yadda aka lissafe maka haka za a baka abinka. Kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kowace rai za a bata aikin ta cikakke wa hum la yuzlamuna. Ba za a zalunce su ba ba za a rage musu komi ba. faman waje da khairan duk wanda ya samu alkhairi cikin aikin shi da na mika mashi ranar alkiyama ya diba ya ga alheri ne ga yanan cike da ayyukan shi fali ahmadillah to ya gode ma Allah ma'ana ya san abun ba da gare shi bane daga Allah ne Allah ne mai taufiki ya mai gamdakatar yasa ya dace ya aikata alkhairi har ya tashi ya ga alkhairin cikin aikin shi ranar alkiyama to ya gode ma Allah ana duk duk ba kokarin ka bane taimakon Allah ne kawai wa man wajada ghayra zalika duk wanda ya samu akasin haka kuma kaga anan sai Allah ta'ala bai ce wa man wajada sharran ba sai Allah ta'ala ce wa man wajada ghayra zalika wanda ya samu sabanin haka abinda ba alkhairi ba to fala yalumanna illa nafsuhu kai ya zargi kowa sai kai shi kuma Allah subhanahu wataala ba yin sharri Allah la yunsabu sharru ilayhi ba a dangana sharri zuwa ga Allah wa sharru laysa ilayka haka manzo Allah ya faɗa sharri ba a dangana shi zuwa ga Allah ba a cewa Allah ya mani sharri Allah sai ka ce ya mani alkhairi sharri kuma duk wani abin da ba da kyawu sai ka ce daga shedan ne to mutum kai zargi kowa sai kan shi mana Allah ta'ala ya ko annabawa annabawa sun yi bayani malamai ma sun ci gaba daga inda annabawa suka yi sun ci gaba da karantar da mutane da koyar da mutane da kiran mutane zuwa ga halaye da ɗabi'u da ayyuka masu kyawu saboda haka an yi bayani wa kulil haqqu min rabbikum gaskiya ta zo daga Allah wa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirce ma Allah subhanahu wataala ko to Allah ya sanya mu cikin bangaren masu imani kuma Allah kashe mu akan imani rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne mai dadin karatu hadisi ne wanda yake nuna mana tsananin yadda Allah subhanahu wataala yake son mu bayan shi da Allah ta'ala yake son mu gama da duniya lafiya da yake jin kanmu da tausayin mu Allah subhanahu wataala ya sa mu ƙara imani da shi mu ƙara amincewa da shi mu ƙara neman taimakon shi mu ƙara dogaro da shi amin Allah ta'ala alam
Wanda yace mutum ne yake da an ka sanar da shi za a turo mashi jika hamsin domin ya yi kasuwa sai yake nan yana zaman jiran aiko masa shi kuma a gidan gidan magajiyarsa ne yake kwana wanda wurin yana nesa da masallaci har ya zaman kwana wajen wata guda baya zuwa sallar ta jama'a ya ce ya ce ya ni halin nashi yana da laifi shi kaɗai ke da sallar shi
me yasa yake sallar shi gari wajen kuɗin ne kun jiran kuɗin ne yawan kuriya za ka zan yi sallah kai kadai kanka ta yi masallaci a aiko su ba kuku sallah mutum shi ya ta sallah shi kadai Allah na karba sai dai bai dace ba kai ta sallah kai kadai ba matuƙa dai akwai masallaci kusa da kai bai dace a ce kullum ba ba ka sallah masallaci sai dai kai ta sallah kai kadai ba daidai ba ne amma ɗaya biyu haka jehi jehi cikin sati kai so ɗaya ko so biyu cikin wata nan ba wani abu bane amma ba so a ce ga masallaci ana ta kiran sallah ana ta salloli ana jami kuma kai ka ce ba kai sai dai kai sallah gida na
ya ce malam mene hukuncin aƙida ahlus sunna akan ainul haya
yana tambaya menene akida ahlus sunna wal jamaa hukuncin ma'ana akan bayanil haya imam ma fahimci tambayar ta shi san me ainil haya da yake tambaya ka fassara shi da Hausa na'am
Wace malam mutum ne ya yi rantsuwa akan wani laifi da ba za a sake aikata wani nau'i na laifi ba sai kuma aikata ya ce yana da azumi na kafara kansa
mutum ya rantsuwa ba zai aikata wani laifi ba na sabon Allah kuma sai ya aikata sai ya yi kafara
Ishe mala ko akwai wani hadisi ingantacce ko kuma a cikin tarihi an samu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran sallah
ko an taba samun manzo Allah ya kira sallah zala limami ne ba sai dai ya koyar ya koyar amma bai kira sallah ba kiran sallah ai na ladanai ne su bilal su ummu maktum su ne ke kiran sallah abdullahi bin ummu maktum su abu mahdura su ne ladanai ba annabi ba alaihi salatu wasallam zala limami ne na'am
Ice ce yana yin kasuwa ne kuma yana samun kuɗi sai dai kuɗin ba su taruwa saboda yana yawan sadaka ne to yace saboda haka yake so ya shiga adashi yana neman kuma dai shawara ta malam wai
ya ce yana kasuwa yana samun kuɗi amma ba su tsayawa saboda yawan sadaka yana sai ya shiga wani adashe ya shawara yake nema dama in za ka yin sadaka da sadaka da kuɗin da sun yi karin jarinka ya kaga ba ba za ka duke ka ba za ta tsaya ba sadaka ana yin ta tunda ba ta dole ba ce zakka ma nawa ake ɗauka a bada kuma sai shekara sai ta taiwa da gobe kana samu kana ta badawa musulunci bai dora maka wannan kimantawa dama ake abin da ba a so kakkaki kakkaki yin sadaka amma kullum kana samun riba jikka biyar kuma ana rabewa kuma ya za a to ya kake su amma kana samun riba ka ta jikka biyar jikka goma ga yini ina lahin dala ɗari sadakar dala ɗari ta yi mana da zakka ma kana da miliyan ɗaya jika ishirin da biyar za ka ɗauka ka bada ɗari tara da saba'in da biyar ka rike abinka ita da ke dole ma bari ta yau da gobe kenan saboda haka ba laifi ba ne ka zangi sadaka amma ka bar kuka kuma kai ta sadaka amma ka bar kuka kana cewa kai ka kasa gane abu sadaka ibada ce alamai sun ce duk wanda yake ɗaukar dukiyar shi gaba ɗaya bada dan Allah ba matsala bane amma kai ya dawo ko yana kuka in ka san ba za ka dawo kana cewa jama'a taimaka mani kun san kuɗi na sun kare to tun da warin ma ka wara amma ya halitta ka biki kuɗin ka gaba ɗaya ka bata ka zanna ka yi haƙuri amma kai ta kuka in ba ka mai amfanin wannan ka san ba ka yi haƙuri kuma ka ɗauki kuɗi ka bada kaga abubakar kuɗin shi gaba ɗaya ɗauka ya ba ku da Allah ya dawo ba da komi amma bai taɓa zuwa don annabi ya ce na ba kaga kuɗin na duk duna miƙa maka su an yi aiki kuma yanzu ni komi ba da shiga ya cikin kasuwa yana ɗauko kaya yana mutane tallai na sai dawa haka ake so bai taɓa damuwa ba bai taɓa takaicin da ya sani da bai ba kasa akwai wanda za a yi abin sadaka kuma ya ce wallahi shi da ya sani dama bai bada amma wani mutumin wani mutum da ya zo roƙo Allah aka ce mashi ya kawo rago kawo rago sai sai yana ta kallon ragon nan aka yanki ya sau rago da kuɗi da yawa ya tsaye na kallo aka yanke rago ana ta daddacewa kai ya ce ga ta bani bani kama da ya rage asara ya abin da yana jin shi kwarai wallahi kuma yana son biyan bukata bara ka ga ba daidai ba ne ka san zaba za ka yi hakuri wata tun da farko ma ka kawara
wanda ya ce malam ya halitta macen da take sana'a cikin gida zan ki zuwa kasuwa domin ta so kayan da za ta sarrafa na sana'a
ko ko yana da macen da take sana'a cikin gida da zan ki zuwa kasuwa domin ta so kayan da take sayar a cikin gida ya halitta abinda mace take da bukata da shi ya halitta ta je kasuwa ta sau ba ta kiyaye mutuncinta ta kiyaye darajarta kiyaye suturarta ta san kasuwa abinda ya kai ta kenan sayan kaya ba ita ba abin nan ba a da ita da maza nan duba na ta bari masu shaguna tsakaninta da su kawai ciniki ita kiyaye mutuncin da babu wani abu in kuma ta san ba za ta kiyaye mutuncin ta ba a gefe da watsar da kanta kamar ba ta da miji ku ta aiki ƴaƴanta in tana da su masu hankali sai su sau mata na'am
Allah ya ce me hukuncin macen da bata ba da hakkin mijinta na kwana
wani hukuncin macen da ba ta ba mijinta wato haƙƙin shi na kwana to ya danganci abin da ya sa ana diba a gani in ba ci ba sha kaga shi ma yana da laifi ba komi ba abin da ya sani sai dai kawai shi haƙƙin shi ya sani bai sa akwai haƙƙoƙin ta akan shi ba wannan in ta yi ta yi daidai in ta hana kanta kawai ba abin da yake mata komi take makanta ya mera ta kamar mai zaman kanta kaga ba ya da haƙƙi a kanta in ta kiya bata ma Allah laifi ba amma in yana mata komi ko yana mata bakin iyawar shi da abin da yake iyawa yana yi da abin da bai yi karfin shi ba yana yi to in ta kiya tana cikin tsinuwan Allah da mala'iku kullum Allah ya kiyaye
halarci macen da ba ta aure macen da ba ta aure menene haƙƙin mijinta an gane ba
Macen da ba ta aure mai haƙƙin mijinta ba ta da aure ba ba ta da miji wani haƙƙi kya tambayar da ya ce ina gaba Na'am.
ita malam mutumin da yake azumi wani tsohi da da watan da ke biyu har ya kai sai ya gama na wajen na wata na ramadan kuma shi sabon shi ne ya watan ya yi azumin alhamis da atanin waje samu ladan nan biyu wai har da Za a na tambaya mutumin da yake azumin tsohi tun daga yanzu har zuwa Ramadan. Kuma shi ya saba dama yana azumin abin da litinin da alhamis ko?
nan
Ko zai samu ladan biyu
hadisai sun zo na magana azumi azumin waɗannan azumumuka amma da masu rauni ne azumta a jera waɗannan watanni guda biyu a yi su har ramadan kuma a azumce shi da hadisai ne masu rauni amma ba hana ka cikin rajab ka yi azumi ba amma ba ka azumce shi duka ba ko kuma kuma ka azumce shi kuma ka gama shi da sha'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito bai taba azumtar wani wata cikakke ba sai ramadan ya azumin wata cikakke wata ɗaya kwana talatin ba ɗaya sai ramadana kaɗai ake da ya nuna ba ana kayan azumi ba yau ka yi gobe ka aishe cikin rajab haka shaban ko kuma ka yi alhamis litinin ko ka yi ah, uku farkon wata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata shi ne kawai amma mutum in yayi saboda yana ganin kamar waɗannan hadisai ana iya aiki da su shi ba malami bane abin da ya ji ana gani cewa ana azumin yayi Allah zai bashi lada wanda dai sun cewa hadisai ba su inganta ba to shine in yayi za a ce to ba zai samu lada azumi na'am
yace malam mutumin da ya yi sata kuma za a yanke hannunsa ana iya yafiya sannan kuma ce so nawa za a yanke hannu wai ba mutumin da ya sata a an ce a yanke mai hannu ko ana iya yafewa a ce amma za a yafe mashi hakkin Allah ne ba ba hakkin wani mutum ba ya Allah shi ya ce a yanki ba magana yafewa a kamar kisa ba ne kuma so nawa za a yankewa so so hayya bari hayya bari za a yi ta gungunta mai hannun shi har sai ya bari har sai ya kai ba ba ya da hannun da za ya sa ko dungun da za ya sa ya sa ta babu shi ya ke na'am
yace malam mutumin da ya- yana sallah wajen da ya kamata ya bayyana karatu bai bayyana ba har sai sai bai kare sallah ya shiga azkar ne ma sai ya tuno da bai yace ya zai mutumin da wai ya yi sallah inda ya gabata ya bayyana gaba ɗaya bai bayyana sirrin da sallah sai da ya kare sallah sannan ya tuna sai da yana ma cikin azkar sannan ya tuna rabkarwa ta kama shi ke ya rabkana kenan zai zannawa nan take sai ya abin nan sujadar da kawai sai sujada guda biyu ya taso ya sallama sallah shi ta yi da Allah
yace malam a cikin ay- ay- noman aya wai hay- aya tana da zakka
aya tana da zakka kwarai ba za ki la sallah mana aya tana da zakka wanda ya noma aya sai ya fitar mata da zakkar insha Allah kuma zakkata ba ta da bambanci da ta haƙi da ta dawa da ta masa ɗaya ne Na'am.
ma em, Wato mutumin da wato in ya shiga sahu sai yana yin abin da bai zama wuri guda sai yana ta yin soso soshe da goshe goshe an daina tsaho ya ce ne hukuncin nashi
mutum ya shiga cikin sallah ba ya tsayawa ya natsu sai ta soce-soce ta goge-goge ya ta taɓe-taɓe ta moci dai bai da kyau wannan yana rage mutum sallah ba a san mutum ya moci cikin sallah sai wanda mutum yake da bukatar shi da wanda kake da bukata dole sai ka in ka ji kai sai ka sosa ko da ya yi yawa ba matsala tun da larura ce amma haka kawai shi wani al'ada shi ce kawai da ya tare sallah sai ya yi wani abu ko ya gyara hulla ko ka ga haka ake gyara kawai cikin sallah ko ga yana ta sosa kunnen shi haka haka ko ga yana ta gyaran abin nan gyaran riga shi ko ya ta wani abu kawai haka nan dai ko ga yana yana magimu haka ba ya da bukatar haka kawai yana yi to wannan ba yana yana rage mutum lada amma duk mutum da za ka yi wanda ba cikin aikin sallah ba kana da bukatar shi in ka yi shi babu laifi a cikin Allah ya samu dace
cikin mala ce aiki na haɗa su da mata su kuma ba muharramansa ba ne suna yawan tsangwama sai shi kuma yana musu wa'azin mai yake tunatarwar da ba haka bai dace ba kuma sun kasa sun ƙi dainawa ice mala ya zai yi
ya ce aiki ne haɗa su da mata ba muharramansu ba ko kuma matan suna yawan tsokanan su suna zolai su ana yana nuna musu haka ba daidai ba ne su kuma sun fi saurara ka ci gaba da yi ka ci gaba da gaya musu ka ta gai kai ta musu nasiha da jin kunni na'am ya ce mala ce shin ya ce hadisin kudisiyo yana da adadi
wa hadisul qudsi yana da adadi ba ya da adadi ya danganta abin da malamai suka rubuta kawai akwai hadisai amma dai galibin su gaskiya ba ingantattu ba ne suna da yawa dan za su iya kai wajen hadisi ɗari hudu na hadisai qudsi ko ma su wuce amma dai galibin su da masu rauni ne karancin su sune ingantattu na'am
ya ce mala shin akwai wani mizani da wanda gashin mace in ya kai tsawo sai an rage shi
wai akwai inda gashin mace ke kaiwa na kai ke sai an rage saboda me ta mace gashi ya bai mata yawa gashin kanta bai mata yawa gashin kanta kwalliya ce ko namiji ma bai mai yawa ko namiji gashi bai mai sai in ya so da suke abin shi in ka shekara hamsin baka yi aski ba inda ka gyara shi ba ka zama abin kyama ba ban bana ballantana mace ita ado ce shi ado ne gari ta macen ba ta da gashi ya kaga amma an ci goro ba da wuka na'am
ita malam idan ana karatu alkur'ani yakan ji mutane suna yawan kaburori wasu kuma korare ne a cikin a ko surare ne cikin surori wanda ake yin kabara waya ya ce idan mutane suna ana karatun qur'ani ya ji ana kabara ko ko wasu wurare cikin qur'ani wanda aka ji a kamar dadin karatun ne isa ya kabara ka ji dadin karatun kabara cikin musulunci tana da kyau wani abu ya kayatar da kai ya burge ka sai kai kabara Allahu akbar a kamar surutun duniya ba da mutane in abu ya burge suka yi mata cikin kafura wannan musulunci cewa ka kabbara ko kuma mutum ya burge ka yana wani abu ka ce shaigewa wannan duk jahiliya ce ta harkoki ne na arna lokaci ɗan banzawa ne musulunci sai koyar da kai kamar kalmomi masu daɗi waɗanda kuma rubuta maka lada za a yi kuma a cikinsu akwai girmama Allah da san Allah na'am
ya ce malam mutum ne wa ba a gane ba a gane aƙidarsa ba ya ne hukuncin neman ilimi wajensa ko bin shi sallah
mutum da ba san aƙidar shi ba ko ya hukuncin bin shi sallah da kuma da kuma neman ilimi wurin shi inda baka san ake da shawa shikenan ba Allah ya rufa ma asiri sai kai ta karatu wurin shi radda ta bayyana ba sai ka bari ba ma masturul hali malamai sai magana akan bin shi sallah inda ba san yanayin shi ba ba san a san irin halin shi ba na na aqida da addini kaga wannan sallah ce amma neman karatu shi abu ne da za ya bayyana mana karatu ka gane ina ya sa gaba naku ne ko nasu ne Kada karantawa ake ana bayani, don ka gane ina nawa ne ne. Ma sallah, sallah ibada ce ake ba ba wani abu, ko yake ita ma sallah akwai abubuwa da mutane ce, akwai abubuwan da mutane suka shigo da shi wanda ba mu ya koyar ba. Ka ya gane sallah wani mutum wanda ba fahimtar kuɗi ba, ba manufar kuɗi da shi ba. Na'am.
Ita malami hukuncin sallar ɗan wuyoyi da kuma miye ma'anar salafiya.
Ina tambaya mai hukuncin sallar ɗan wiwi, shan wiwi. To in yana cikin wiwi kaga bai san Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara. Bai san yadda yake ba kaga sai ya bari sai ta sake shi. Amma in dai duk lokacin da za a sallah wani tsakeke ya saki, sallar shi daidai take. Allah zai ba shi lada in dai ya yi ta yadda kai da baka shan wiwi kake duk za ku samu lada don Allah in dai ya yi ta da kyawun yadda aka ce a yi sallah kuma yana yin ta ne cikin lokacin wiwi din aka bai san yadda yake ba yawa tunda sallah yana tasowa kamar za ya faduwa kasa aka bai san yadda yake ba in ya taso kuma ka ga yayi haka yana lilo ana sallah yana haka yana har wannan bai san inda yake ba yace kuma mene ma'anar salafiya salafiya kamar danganta kai ne zuwa ga magabata na da fahimtar su shine salafiya din ya ce zai yin addini a bisa fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da waɗanda suka bi hanyar su ba za ka fassara qur'ani ba sai da irin fassara su ba za ka fassara hadisi ba sai da irin nasu kuma za ka bauta hanya in ba irin tasu ba. Tsarin ka gaba ɗaya saboda su ne waɗanda suka samu yabo wurin Allah. Ina hanyar su amintatta ce, shi ne na salafiya, ba ƙungiya ba ce. Duk musulmi kamata ya zama to salafiyun ne, ɗan magabata ne. Allah ya sanya mu a cikin mabiya mabugata, magabata. Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira.
Yawa an tuntu an kawo kilena. ko na mota ne ko na moto ne.
to na moto ne. Akwai kiran moto yana nan an tuntu an kawo wanda ya san kiran moton shi ya fadi sai ya zo ya bada cikakken shaida ya karba. Allah ya samu dace. Akwai bayan Allah da yawa da suke bara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatu. Akwai bayan Allah waɗanda suka samu jarabawa a cikin rayuwa a suka samu an sace musu ababansu an busa musu shaguna wadansu an sace musu ababansu wadansu kuma an je a jelansu ta aiki an musu ta aiki na fata Allah ta'ala da ya bayyana waɗanda suke wannan aika aika Allah ya tona musu asiri Allah ya sa a gane su Allah ya sa a bido musu abubuwan da aka dauke musu waɗanda kuma Allah ta'ala ya kare ba a yi musu ba to Allah ya tsare mana rayuwar mu gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tsare mana kasashen mu ya Allah daga bakirci da kai da masu yin shi ya Allah da sharrin masharranta ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka damu da su gida aljanna Allah jami'an tsaron mu dinda suke Allah ka kare mana rayuwarsu Allah ka tsare su ya Allah da talakawan mu gaba da ya Allah Allah ka tsare su ya Allah Allah ka shirya yan ta'addan mu da yan bindigan mu ya Allah Allah ka kawo karshen sharrin su da makirci su ya Allah Allah ka kawo karshen fitinar su da bala'in su ya Allah Allah ka shirya da su ka nuna musu abin da suke ba daidai bane ya Allah Allah ka san su dawo cikin al'umma ya Allah ka gane cewa wannan abu cutarwa ne ga mutane bai dace ba ya Allah Allah ka kara mu shugabannin mu tausayi da adalci ya Allah Allah ka kara mu shugabannin mu tausayi da adalci ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tausayi da adalci ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'inmu Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka gafarta mana su gaba da ya Allah waɗanda muka yi mana sanar da waɗanda muka yi mummace Allah Allah ka yafe mana Allah Allah ka saka mana da gidan aljanna Allah ka saka mana da gidan aljanna Allah ka saka mana da gidan aljanna Allah ka kare mu daga wutar jahannama kare mu daga wutar jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين